أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan majalisi mai albarka masjidu al'ansa a yau ranar litinin takwas ga watan rabiul ahar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai ga 23 ga watan 11 shekara ta dubu biyu da ashirin. a cikin karatun littafinmu na nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai kasance zamanmu na 32 a cikin wannan littafin mai albarka a darasi da ya gabata mun tsaya a baiti na 389 yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na ɗari uku da gomiya tara daidai ya ƙulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bayyit min al-layli siyama bi niyatin min qabli an yatamayyaz al-hitani yujzikani yujzika fi ramadana niyatu laylatin إذ ليس مختلطا بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا ما هل له يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرداء كلاهما في فطره لنسائنا أزران أجل بفطرك والسهور مؤخر فكلاهما أمران مرهوبان حسن صيامك بالسكوت عن الحنا أطبق على عينيك بالأجفان لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البلية من له وجهان لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني لا تسأ بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغد الحلان والعين حق غير سابقة لما يقدى من الأرزاق والحرمان والسحر كفر فعله لا علمه من ها هنا يتفرق الحكمان والقتل حد الساهرين إذا هم علموا به للكفر وقت بيان يقول محمد القحطاني بيت من الليل الصيام بنية بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان من قبل أن يتميز الخيطان
يجزيك في رمضان نية ليلة يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني إذ ليس مختلطا بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان ما حله يوم
المسافر والمريض فقد أتى إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرداء كلاهما وكذاك حمل والرداء كلاهما في فطره لنسائنا عذران في فطره لنسائنا عذران أجل بفطرك والسهور مؤخر عجل بفكرك والسر مؤخر فكلاهما أمران مرغوبان فكلاهما أمران مرغوبان حصن صيامك بالسكوت عن الحنا حسن صيامك للسكوت عن الهنا أطبق على عينيك بالأجفان أطلق على عينيك بالأجفان لا تمش ذا وجهين من بين الورى لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان شر البرية من له وجهان لا تحسدن أحدا على نعمائه لا تحسدن أحدا على نعمته إن الحسود لحكم ربك شان إن الحسد لحكم ربك شاني لا تسعى بين الصاحبين نميمة لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الحلان فلأجلها يتبابل الحلان والعين حق غير سابقة لما والعين حق غير سابقة لما يقدى من الأرزاق والهرمان يهدى من الأرزاق والحرمان والسحر كفر فعله لا علمه والسر كفر فعله لا علمه من ها هنا يتفرق الحكمان من ها هنا يتفرق الحكمان والقتل حد الساهرين إذا هم والقتل عن الساهرين إنهم
عملوا به للكفر والطغيان عملوا به للكفر والطغيان zarakum Allah min fadlihi wa tawfiqihi mala yake cewa a baiti na 390 bayyit min al-layl siyam bi niyyatin min qabli an yatamayyaza al-haytan anan malan ya ka mana umarni da cewa bayyit ka kwanta a cikin dare da niyyar azumi in an ga wata nan daga an ce an ga wata malam ya ce to ya kamata mutum ya ɗauki niyya tun da daddare ta kwana da ita min ƙabli an ya tamayyazan haitani tun kahin alfijiri na biyu ya wuce tun kahin alfijiri kenan ya yajib alal muslim fi sawmin farida ya wajabta akan musulmi a azumin farilla an yubayyita niyya min al-layl da ya kwana da niyya da daddare wal maqsud abinda ake nihi anan an yanwi sawma qabla tulu'il fajr as-sadiq yayi niyyar yin azumi tun kafin alfujiri na gaskiya ya hutu a darasi na baya mun doka mun ce alfajr fajrani alfajr al-kadhib wal fajr as-sadiq to tun kafin alfujiri na gaskiya ya fito walau filahusa ko da kwada minti guda ne li hadis dan saboda hadisi hujja akan haka man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam la annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda bai kwana ba da niyya kamin al-fajr to bai yi da azumi hadisi wanda darimi da nisa'i da bai haƙi suka rawaito daga hadisin hafsa yarda Allah ta tabbata a gare shi imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami amman nafal wannan ana zance azumi na farilla shine wanda ake kwana da niyya shi kuma azumi na nafila wanda ba na farilla ba ba sai an kwana da niyya ba ba sai an kwana da niyya ba haka baka ci komi ba kaga kuma haɗo ka rasa abinci a lokacin karhe tara kake ko karhe goma kake ka ce kai na huce da azumi azumin ka yayi na nafila nafila ake ma wannan ba farilla ba akwai hujja akan haka Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake ce mun za yaumin wata rana ya Aisha ya ke Aisha hal inda kun shai kuna da wani abu ne na ci a gidan faqalat sai ta ce qultu na ce ya rasulullah ya manzon Allah ma inda na shai ban mu da komi wala da sahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar ta faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta ce ban mu da komi fa inni sa'imun to ni azumi nake na huce da azumi na wannan hujja ce akan cewa in azumi ba na farilla ba ne na nafila ne mutum bai ci komi ba bai karya ba a lokacin ma yana iya ɗaukan niyyar azumin nafila ya ce yau azumi zai amma in na farilla ne dole sai an kwana da niyya sai malai yake cewa a baiti na 391 yujizika fi ramadana niyyatu lailatin iz laysa mukhtalitan bi aqdin sani ya ishe ka kai niyya guda kaɗai tun farkon azumi hakka da azumin in ta kwana da niyya ta farko har ƙarshen azumin haka malam ya faɗi sai dai anan akwai magana guda biyu ƙarƙashin wannan baitin maganar malaman fiƙu ta farko su ne suka ce wujudu tabiitin niyya li kulli laila kowane dare sai an kwana da niyyar shi wannan magana ta farko sai magana ta biyu wadda ita ce kuma hallo alaiha jamhurul fuqaha wanda mafi yawan malaman fiqhun suke saman kanta kuma ita tahi shine wallazi alaihi muallif da wanda Muhammad al-Qahtani yake sama kan shi annahu yujizu niyyatu sawm fi awwal laylatin min ramadan an baqi al-ayyam kenan mutum ya yi niyya tun daga an ga watan ramadan to mun ɗauki niyya azumi insha Allah kwana tasa'in a kwana talatin haka za ko kuma talatin ba ɗaya kenan wannan niyya ta isar maka kenan wannan shine magana guda biyu akan niyya kenan na azumin watan ramadan sai mala ya ce ramadana shahrun kamilun fi aqdina ma hallahu yawmun wala yawmani إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرداء كلاهما في فطره لنسائنا أزران ما أنا يرى بيانا أكن شهر نوة رمضان dole ne mutum ya azumci dukan shi baka cewa bari in yi rabi bana yi ba rabi kuma hannu lahiyar kalau ko kuma ka yi zaɓe ka ce bari in yi yau gobe ban na yi a aka fara da kai sai an ida da kai ba a so a sa wata tazara tsakankani shine la yajuz al ikhlalu bi sawmihi shine ma hallahu yawmun wala yawmani bai ba ka ce na bar wannan wurin ko kuma barin bar wuni guda biyu har in ci gaba sai dai wanda shari'a ta ba dama ya aji shari'a ta ba mutane har guda biyar da su ajiye azumi na farko shine almaridu mutumin da bai da lahiya wannan zai aje shine yake cewa illar musafiru wal maridu wal musafiru na biyu kenan da mutumin da yake balaguro shari'a ta ba shi dama ya aje azumi biyu kenan mai rashin lahiya da mai balaguro wal hamilu da mace mai ciki wal murji'u da mace mai shayarwa wannan na ukun alhamil da almurdi mai ciki da mai shayarwa aka ce iza hafata ala nafsaihima au ala walidaihima in suka ji tsoro akan wannan in suka yi azumin nan zai musu tasiri wajen rashin lahiyarsu ko kuma zai ma jaririn da yake cikin ciki rashin lahiya a aiho shi a galabaice. ko kuma ita mai shayarwa in ta yi azumin jaririn da zata ba nono ba zata ringa samun dama ba bai ya ringa samun dama ba nono ya ishe shi to wannan wajibi ne ma ta ajiye azumi kenan wannan su ne guda hudu na biyar shine ashaihu alkabiru ashaihu alkabiru mutumin da ya tsuha jawab ya tsuhu jawab baya iya jimirin yunwa baya iya jimirin ishirwa ko kuma in ya yi azumin nan kuma azumin yana sabbaba mai rashin lafiya to a nan wajibi ne ya ajiye wannan azumin da ashaihatu na shidda ashaihatu alkabiratu mutum ne namiji ne ko kuma mace ce don faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa man shahida minkum shahara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتك- ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون kenan wannan faɗa ce hukunci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala a nan kuma cikin waɗannan wanda aka ce suna iya ajiye azumi shi mai balaguro da mai rashin lafiya suna rama wannan azumin nan lokacin da suka warke shi kuma mai rashin lafiya yana rama lokacin da ya warke mai balaguro yana ramawa lokacin da ya fasa balaguro ya dawo daga balaguro amma shi kuma dattijo wanda bai ya iyawa bai ramawa ai shi tun da dama ai rashin iya azumin ne aka ce ya aiki to a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa alal lazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin a nan shi zai ringa hudda abincin mutum guda kawai kowane azumi abincin mutum guda kowane azumi abincin mutum guda a azumi ya ida kamar yayi azumi in yayi wannan kenan haka magana ta zo akan mai ciki ita ma tana iya wannan hukuncin wai su malumai suka ce a'a sai dai tarama amma magana wanda suke malumai na hadisi shine suka ce in ta yi ciyarwa ya wadatar in ta yi ciyarwa in dai in ta yi azumin zata galabaita tabbas ta galabaita ko kuma ɗan da yake cikin cikin zai galabaita to a nan ciyarwa ne a gare ta ibn abbas shine wannan bayani yake cewa a gargashin wannan aya wa allazina yutiqunahu yake cewa huwa ashebul kabir allazi la yastati'u as-sawm na cijo babba ko na cijuwa babba wadda ba ta iya azumi farahu salahu an yuftir sai aka mai rangwamen da ya ci wa yut'im an kulli yawmin miskina kuma ya ciyar da kowace rana ta azumi ya ciyar da miskini guda wala qada'u alaihi kuma haddo babu ramuwa a gare shi وهو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأنكما سنة ودا أنس بن مالك يرضى الله تثبتها أغريش شمايا أي كتاتا sai malik cewa ajil bi fitrika wasuhuru mu'akhkharun fa kilahuma amarani marbubani ka gaggauta buɗe bakinka kuma hallo ka jirkinta sahur inka in kai wa'annan abubuwan guda biyu lamarurruka ne guda biyu wanda shari'a take so amarani marhuba ne a nan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine bal hadihi ko karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya gaggauta buɗe baki kuma hannu ke yi sahur da gaugawa sai ana gagda alfishir zai huto ya yi sahur wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samo hadisi daga sahal bin sa'ad yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samo daga annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nas bi khairin mutane ba sun gushe ba da alheri ma ajjalul fitra matuƙa sun gaggauta buɗe baki rana tana kwaɗawa kada ka bari ta yi duhu duhun nan ka sha ruwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akharu sahura matuƙa kuma har sun jirkintar da sahur kenan shi sahur ana so a jinkirtar da shi hadisi wanda Buhari ya rawaito sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tasaharu fa inna fi sahur baraka ba a so mutum ya yi in kai tun karfe biyu ko tun karfe ɗaya ba sahur ba ne kai yanzu Allah ya ce sahur shine mutum ya yi shiga da alfijiri kuma an kai wannan sahur ɗin akwai albarka a cikin shi Anas dan Malik yake cewa an samo daga Zaid bin Sabit yarda Allah ta tabbata a gare shi qala تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من يسهر تارد النبي صلى الله عليه وسلم زيد نيك فلا ثم قام إلى الصلاة سنة سيتا شيتا صلاة دماء كيسو سيتا شيتا هي صلاة كنغا بأجوا بسوسي قلت كم سيشي أنس بن مالك يتشمع زيد إن كم كان بين آذان وسهور نوى ليس كان كان كرا صلاة بسهور نمن الله صلى الله عليه وسلم Ƙala sai Zaidu ya ce, ƙadari hamsin aya, kamar a karanta aya ta Alƙur'ani hamsin. Lokacin da aka yi da sahur, kafin a tada a yi kiran sallah, kamar a karanta aya ta Alƙur'ani hamsin. Hadisi wanda Imam Buhari da Imam Muslim suka rawaito. Sai Malam yake cewa, Hassin siyamaka bis sukuti anil hana, aqbik ala ainihka bil ajfani. mala yana kwaɗaitar da mai azumi akan mutum ya kiyaye harshen shi matuƙa yana azumi hannu ya kiyaye idanun shi guda biyu matuƙa yana azumi ya kiyaye gababuwan shi matuƙa yana azumi amma la ya liku da na daga abin da bai dace ba minal ghiba na daga yi da mutane wan namima da annamimanci wasab da faɗin magana marasa daɗi washatam da zagi wa ƙabihul kalam da mummunan zance wa khairu ma yu'sim bihi lisan mafi alherin ko kuma abin da yake alheri wajen kare harshe an yushaggilahu bi zikrillahi azza wa jal mutum ya yawaita ambatan Allah madaukakin sarki wannan shine kilar wanda zaka rihe harshenka dan kaka faɗa wa'annan abubuwa wa qira'atul qur'anil karim mutum ya karanta alkur'ani mai girma wa kullu kalamin tayyibin da dukkan zance da dadda tsarkakakke wanda ake so yuqarribuka min Allah zulfa wanda yake kusan tadda kai zuwa ga Allah kusantarwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa as-siyamu junna azumi garkuwa ne fa iza kana yawmu ahdukum idan ya kasance ɗaya daga cikin ku yana wannan azumin fala yarfus kadda yayi alfasha wala yajha kadda yayi abu irin na jahilci wa in umru'un qatalahu aw shatamahu idan wani mutum ya zage shi ko ya neme shi hada fal yaqul to yace inni sa'imun inni sa'imun ni ina azumi ni ina azumi hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba ko kuma shahada zir da aiki da wannan shaidar ta ƙarya to Allah subhanahu wa ta'ala bai da ma bukatar gwanda ma ya ci abinci gwanda ma ya sha abin shan shi kuma ya yi aikin banza kana azumi kana gulma kana azumi kana zage-zage annabi sallallahu alaihi wasallam ce gwanda ma ka ci abincin ka gwanda ma ka sha abin shan ka dan saboda baka da azumi hadisi wanda Buhari ya rawaito daga Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi a nan a takaice malam ya mana bayani akan azumi na mu kwana da niyya kafin alfijir ya huto kuma hallo mai azumi ana so ya yi azumi kwana 29 ko 30 dai in yana balaguro wannan yana yi ya aji ko in yana rashin lafiya ko kuma mace ce mai ciki ko kuma mace mai shayarwa ko kuma tsoho ko tsohuwa wanda suka gajiya sannan malam ya mana bayani kan cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga rana ta fada to ayi gauga ayi buɗe baki ka bari ayi du sannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kai sahur in shiga da hutawa alfijiri sai malam yake gaya mana a baiti na ɗari uku da gomiya tara da bakwai ya shiga wani maudu'i لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان كدا كيد هي سكن كان متعني بين الورى بين الناس kana mai huska biyu dubul fas taɓarya mai baki biyu in ji hausawa sharrul bariyati mafi sharrin mutane wanda ya fi kowa sharri a cikin al'umma mallahu wa jahani mutumin da yake da fuska guda biyu mafi sharrin mutane in ji mana ce mutumin da yake da fuska biyu zai zama to taɓarya ne mai baki biyu a nan malam yana mana kashedi menene zarwa jahaini almunafiq allazi yazharu ma la yuqti tun ya je wajen wannan ya bata wancan ya yi ta bata shi kuma in ya komo wajen wanda ya bata kuma hannu sai ya yi ta bata wanda ya batan wancan a gaban wancan ka gwada kana tare da shi wancan ne abokin adawa kuma an ka dawo wajen wannan ka gwada a kana tare da shi wancan ne abokin adawa shi ne ma da yake cewa babu sharrin mutane kamar mutumin da yake da fuska guda biyu zan mu gani a cikin baiti na gaba in muka zo wani irin sharri ne mutumin gari da farko dai akwai annabimanci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata annabam annamimi baya shiga aljanna kuma na biyu akwai munafici shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal munafiqina fi darkil asfal minan nar kenan Allah ya kiyaye mu daga wayannan abubuwa sai malai yake cewa la tahsidan ahadan ala na'amaihi kada kama daya hasada akan nimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi innal hasuda li hukmi rabbika shani lalle kai mai hasara fa da hukuncin ubangijin ka ne kake fada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani na ba arziki shi na ga ya dace ya ce a'a baka yi ba adalci ni ya kamata ka ba shi ne mai hasara kenan wal hasad abinda ake nihi da hasara tamanni zawalun ni'ima anil ghaib ka ringa fata ni'ima ɗan uwanka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan uwanka ni'ima ta gushe ta gushe Allah ya ba shi kudi kai so kake ta gushe Allah ya ba shi wani abu so kake wannan abin ya watsi shine abin da ake ni hasada kuma hasara ita ce take aihwa da ido zan mu gani a baiti na gaba al'ayi dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake umurtar musulmai da mutum ya ringa neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga sharrin mai hasada yayin da yayi hasada sai annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin karantarwar shi yace mu ringa karanta ma'uzatani da suratul ikhlas kula a'udhu bi rabbin nas har zuwa karshe da kula a'udhu bi rabbil falaq har zuwa karshe da kul huwallahu har zuwa karshe mu karanta haka sau uku bayan sallah asuba mu karanta haka sau uku bayan sallar magariba sannan bayan kowace sallah ta farilla hallo mu ringa karanta su sau ɗaya ɗaya sannan in zan mu kwanta mu mata hin hannun mu haka mu gama su mu karanta su sau uku mu shafa a huskan mu a jikin mu inda zai iya tabawa kenan shine Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da mu ringa kare kanmu da sharrin mai hasara yayin da ya yi hasara shi alhasir wa in kana la yuhliku illa nafsahu duk da baya hallakarwa sai karan kanshi illa annahu qad yaf'alu hiyal li iza'il maqsud sai dai duk mai hasara zaka same shi yana da dubaru yana da wayo dan ya cutar da wannan wanda yake ma hasada dan shi yasa aka ce ka nemi tsari daga shi wa illa fa huwa ya'kulu nafsahu kuma duk da wannan in ka kare kan naka kake karanta kulhuwan lahu kake karanta azka to kawai shine yake cinye kanshi bayan ya cinye ka ba ibnu mu'taz yake cewa isbir ala madadil hasudi fa inna sabaraka qatilahu a wata ruwa ce isbir ala kaidil hasudi fa inna sabaraka qatilahu kai haƙuri akan kaidin mai hasara don saboda haƙurinka yana kashe shi fannaru ta akulu nafsaha ka sani wa wuta tana cin kanta in lam tajid ma ta akulu in bata samu ba abinda za ta ci wuta zaka ga tana cin kanta in bata samu ba abinda za ta ci don haka kai ma ka zama kan zamanto me riko ne da azkar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mutum ya ma hasadan ma hasada sai dai ta koma kan shi in mutum ya halbo ma sai dai halbin ya koma kan shi kenan shine malam yake mana bayani akan haka bal innal hasil wa iyaz billah ka annahu ya'tari da Allah bari dai shi mai hasada wal iyaz billah kamar yana ma Allah shishigi ne kamar yadda muka yi bayani akan hukuncin shi da kyauta Allah bai ya zaɓi bayan shi ya bada ala kulli man zallali hasidan atadri ala man asa'ata al-adab asa'ata ala Allah fi rizqihi idza lam tarda li ma wahaba kace ma wanda ya kwana yana mun hasada shin wai kai ka san wane ne kake ma hasadan wane ne kake ma rashin ladabi lalle kama Allah subhanahu wa ta'ala rashin ladabi akan rarrabuwa arzikin da ya ba bayan shi yarzuqu man yasha Allah ne yake arzuta wanda ya ga dama kai ka ce a'a ka a musu amuni shine kenan wannan baka yarda ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ita hasara tana shukar da abubuwa da dama tana shukar da abubuwa da dama zan mu gani da bayan wannan baitin wanda zai zo sai ma yake cewa la tas'a baina sahibaini namimatan sai ya komo ya cike wancan baitin da yake cewa la tamshi za wa jahaini min bainil wara shar'ul bariyati man lahu wa jahani ce la tas'a baina sahibaini namimatan kada ka sanya adawa tsakankanin abokai guda biyu ka shigo ka raba su da gulma da tsogumi fali ajliha dan saboda wannan annabimancin ya tabaga da hillani yana sa abokanai guda biyu su koma yan adawa nan annazim rahimahullahu ta'ala a cikin wannan baitin yana mana zance akan hadari na annabimanci dan saboda annabimanci yana kai mutane zuwa ga gaba qais bin majnun yake cewa au qaisul majnun ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وان كان الحبيب المقرب duk wanda yake biya dan kila wakala duk in mutum ka ringa biya a ringa kama zance kana doka to sai ya kasance an wayi gari bakka da aboki ko guda daya ya kamata mutum mai hankali in an kame zance ya bar dokan wannan kowane zance da aka kawo mai in ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين dan saboda annabimanci yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke hallaka mujtama suke hallaka mutane abinda ake ni da annabimanci ka ɗauki zancen wane ka kai ma wane ko kuma ka ɗauki zancen wa'innan mutanen ka kai ma wa'incan mutanen da niyyar dandan a ba da niyyar gyara ba da niyyar dandan al'ibiniyatul ifsad bainahuma hatta walau kana al-kalamu allazi yanquluhu samiha malumai suka ce ko da zancen da zakka kai wannan zancen na gaskiya ne in dai ya sanya adawa kuma hallo ya haifar da annabimanci to kadda ka kai shi in kai haka to kai annabimanci وقد قال يحيى بن أبي كثير اليماني shehin malami yahya ibn abi kasir al-yamani rahimahullah yake cewa yufsidu lamma fi sa'a ma la yufsidu sahiru fi sana annamimi abin da yake batawa a lokaci guda mai sihiri bai iya bata shi a shekara guda annamimi abin da yake batawa a lokaci guda shi mai sihiri ko boka baya iya ɓata shi a shekara guda don me yasa li'anna darar sahir hasirun alal afrad don saboda cutarwa na mai sihiri ya taƙaita ne akan waɗansu ƙananan mutane waɗansu 'yan mutane ba duka gari ba wani ne za mai ya haukace wani ya haukace wani an raba ta da mijinta amman nan ma amma kaga annabi ne magulmaci mai ɗaukar zancen mutane ya kai ma mutane fadarin ruhu gadiyan ake su alal jama'a to shi zaka ga darar inshi kwazon inshi yana ɗaukan dukkan gari ga baki ɗaya bal alal mujtama hatta yashghilul harf haka ga ya faɗa ya haɗa faɗa tsakankanin wannan ƙabilar da wannan ƙabilar ko kuma wannan gidan da wannan gidan ko kuma wannan garin da wannan garin lokacin da yahya ibn abi kasir yake cewa shi mai annamimanci abinda zai ɓata boka ma ko mai sihiri ba ya iya ɓatawa ba a shekara guda sai a cikin littafi da ya kawo minhajul kaside sai ya kawo wata kissa wadda wannan kissa ta afku zakara min fiha ya faɗa a cikin wannan kissa anna rajulan sawama fi abdul lalle wani namiji ya yi cinikin wani bawa cinikin wani bawa ya yi faƙala maulahu shi wannan bawan da ake so a saida wani mai gidan shi ne shi ma yake so ya saida yanzu kuma hallo wani sabon mai gida ya zo ya sai wannan bawan faƙala maulahu sai shi mai gidan bawan nan da yake so ya saida shi sai ya ce inni abra'u min kulli aibin fihi illa an-namima wal kazib ina ma garantin wannan bawan nawa da nake so na saida bai da laifin komi ha na baka garanti bai da laifin komi ha he laifi guda biyu bari dai annamimi ne kuma allo makaryaci kaga ya hutu ya faɗi gaskiya bai da laifin komi annamimi ne magulmanci yana rokan zancen wani ya kai ma wani kuma hallo magaryaci ne aikin banza ke ya faɗi mai haka nan ya yi annahu abdul kazzab wa ma bafala shi wanda yake so ya siya sai ya ce raditu na yarda an tabari umin huma kai ba ruwanka da wayan lallahin guda biyu ni na yi jere fashtarahu sai ya siye shi faja'ala yaqulu li maulahu an sai nashi can an kwana biyu sai ya fara ce ma wanda ya saye shi mai gidan nashi da ji a fara annabi mancin inna imra'ataka tabghi wa taf'alu lalle matarka fa mazinaciya ce tana huta tana abin da bai dace ba tana aikata kaza tana aikata kaza tana aikata kaza ya kai ga ma mai gidan nashi wa innaha turidu an taqtulaka kuma wannan mamatar ta ka so take ta kashe ka haka ya ce ma mai gidan shi kuma ya mance da an ce mai annabibi ne kuma an ce mai makaryaci ne wa ya ƙudu lil mar'a kuma hallo sai ya zo wajen matan ya gaya mata inna zaujaki yuridu an ya tazawwaju alayki mijinki hoso yake ya miki kishiya ya ƙara miki ya ƙara ne wa ya tasarra kuma so yake ya je ya biya bayu ya siye bayu wannan dan ya ringa kwance da su fa'in aratti an awakifahu alaiki in kina so in miki maganin wannan abun fala ya ta zawaja alaiki hakke ƙara miki kishiya ita da ma'aikaci abin da take so a ce za a mata maganin wanda ba a yi kishiya ba wala ya ta sarra kuma hannun kishi siye bayu don ɗaya rinka kwana da su fahus musa ki ɗauki aska wahliki sha'aratan min halkihi ki ciro mun gashi a makogoron shi na nan na gemu iza nama idan ya yi kwana sai ya kewayo wa ƙalalin zaushi sai ya ce ma mijin hannu inna ha turidu an taktulak zuwa take wajen bokaye fa an ba ta so take ma ta kashe kai izanimta idan ka yi kwana take so ta kashe ka ala sai ya ce fa zahaba ai azzauj kenan azzauj fa zahaba fa tanawama laha sai mijin sai ya tafi sai yayi barcin gangan sai kaman yana kwana fa ja'at bi Musa sai ta zo da aska li tahduka sha'ratan min halqihi dan ta ciro gashi daga na makogora fa ahazaha bi yadihi sai daman babarci yake ba sai mijin ya zaba da sai ya warce askan nan wani fakatalaha ta ga shirin annabi manci da ya amsa shi kuma haddo sai ya kashe ta fakatalaha sai ya kashe ta fa ja'a ahlaha su ma ƴan uwan na matar he suka zo fasta'iddu alaihi suka taru su suka yi kokari su ma fa kataluhu he suka kashe shi kaga abin da annamimanci shine a can in muka malam ya ce la tamshi za wa jahaini min bainil wara sharrul bariyati man lahu wa jahani kada kai tafiya tsakankanin mutane kana mai tabarya mai baki biyu babu sharrin mutane a cikin duniya kamar mutumin da yake huska guda biyu kaga ya sabbaba shi azzauji katala zaujatahu shi kuma ahala zauja katalu azzauji kenan wannan shi ne annamimanci wannan kisa tana cikin muktasar minhaj al-qasidin wanda malam al-maqdisi ya ambato ta yahya bin abi kasir rahimahullahu ta'ala kenan wannan shine an shirin na annamimanci dan shi yasa zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala yana mana kashedi yake cewa wailul li kulli humazatin lumaza ka ringa ɗaukan zancen wani ka ringa kai ma wani wannan hatta akai bon ya tabbata ga mai yin haka nan azaba ta tabbata ga mutumin da yake hada wani da wani hammazin masha'in binami manna'in lil hayr mu'tadin asin utudlin ba'da zalika zanim idan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata annamam a wata ruwa yake cewa la yadkhulul jannata qatta'ata mutumin da yake dokan zance ya kai ma wane ya doko na wane ya kama wane bayya shiga aljanna hadisi wanda imam buhari ya rawaito a cikin wani hadisi da ibn abbas yarda allah ta tabbata a gare shi ya rawaito a cikin sahihaini أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين النبي صلى الله عليه وسلم هنا تهي سيرتي هنا قبري قدامي فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من بوله النبي صلى الله عليه وسلم بيهوتي هيتي وين كان قبرين قدامي أنا موسى عذابا kuma ba don komi ba ne ake musu adawa azaba shi ɗayan ya kasance annalimi ne magulmanci ne ɗayan kuma in yi wutsari bai da tsarkin kirki hadisi wanda imam buhari ya rawaito da muslim idan allah ya kare mu daga annalimanci sharrin cuta ne sai malam yake cewa والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان bayan malam kuma ya yi bayani a kan baiti na ɗari uku da tasa'in da takwas inda yake cewa la tafsidan ahadan ala na ama'ihi innal hasuda li hukmi rabbika shani kadda ka saki kai hasada ga ɗaya akan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lalle shi mai hasada da hukuncin ubangiji shine yake fada hasadar nan kamar yadda muka faɗi tana haifar da ai ido duk mai ido mai hasada fahimna fi alka'ida ta ƙol ko a akwai kullu sahirin zu'aini kullu sahirin zu'aini kullu hasidin zu'aini وليس كل ذو عين وليس كل ذي عين ساهر duk mutum mai hasara to yana da ido amma ba kowane mai ido bane ba yake da hasara haka ne ka'idar na malamai duk mai hasara to yana da aini amma ba kowane mai aini bane ba yake da yake da hasara shi al'ain annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne shine malam yake cewa wal ainu haqqun hadisi wanda buhari da muslim suka rawaito ya ce ido gaskiya ne akwai wanda kallonka zai yi kawai shi ke da rashin lafiya akwai wanda abu ne allah subhanahu wa ta'ala zai baka na ni'ima daga ya kalla halas abin nan sai baci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna shay'an yusbiqul qadara da a ce akwai wani abu da yake riga ya kadara yace la sabaqatuhu al-ayn yace da ido ya riga shi da a ce akwai wani abu wanda yake rigaya ta kadara da ido ya riga ya shi a wani hadisi fa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa aksaru man yamutu min ummati mafi yawan wanda suke mutuwa daga cikin al'ummata ba da qada'illahi wa qadarihi bayan hukuncin Allah da kadarar shi annabi ya ce bil anfus yani bil ayn ce da ido ne mafi yawan mutane wanda suke mutuwa a cikin al'ummata bayan kadara da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ido ne ke kashe su wannan hadisi ne ingantacce wanda ya zo a cikin nailul awdar barras ya kuddo shi da isnadi mai kyawu daga jabirin da Allah ta tabbata a gare shi kuma wajibi ne ga musulmi ya yi taka tsantsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga sharin wannan ido daga cikin abubuwan da suke kare mutum daga shari na ido kan ido ya same shi babu abin da in mutum ya yi baka a kan wani abu ka ce tabarakallah masha Allah cewa ne wannan rigar ta ma kyau ka ce tabarakallah masha Allah au taqul masha Allah la quwwata illa billah kamar yadda yazo a cikin aya wannan abu yana rige ko kai sunna ce ta manzon Allah kai ma in zakka yaba abu ka ce masha Allah tabarakallah ko kuma ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko ka ce tabarakallahu ahsanul haliki ko kai dan saboda mai ido ba wanda ya san yana da ido babu wanda ya san yana da ido sai dai a ringa zargi fahimna nan ko kai in zakka yaba abu kai ka ce tabarakallah masha Allah wannan yana kare mutum daga ido ya kame shi kamar yadda ya zo a cikin suratul kahf ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولد هكذا الآية ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إن كجا أبو فتبارك الله ما شاء الله yana daga cikin abin da yake kare mutum daga cuta ta ido don saboda ido gaskiya ne kuma hallo yana kai mutum ga kabari kamar yadda yake kai raƙumi a cikin tukunya mutum ya yi tamassuk bil azkar sabah wal masa ringa kiyaye azkar na sahe da azkar na yamma tun iya ringa karanta irin su hasbiyallahu la ilaha illa anta أو حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سو بكوي ده ساهي سو بكوي ده يمّا mutum ya ringa karanta irin su a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa mutum ya ringa karanta irin su a'udhu bi kalimatin lahi tamma من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون yana daga cikin abin da yake kare mutum daga cuta na ido karanta kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas da kul huwallahu ahad so uku da sahi so uku da yamma da bayan kowace sallah so ɗaya ɗaya da in za a kwanta a karanta a toha a hannu a shafa sannan yana daga cikin maganin na wanda ido ya kama wanda ya zo a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an san wanda ya ma idan saboda ana ganewa ana ganewa wata kamar yadda mai sarar fatar ya kawo ko wani shehin malami ya shiga gidan shi ya huta sai wa'insu suka tsallako daga ruwa suka zo gidan garin nasu babu ampul babu fanka amma sun zo amfur wannan ya zamanto abin kallo a wajensu tun daga ƙofa suka tsaya suke ta kallon amfur kawai yana huta ya bar su mai rukiya ne sun kawo shi dan a yi rukiya a gida kawai sai uwa gidan ta kiraye shi shaji mama ta cika gidan tak da buzuzu tak kai ka tare mutum ne mai ilimi kuma kuma ta gida ta ce daga amfani suka fara kuma sun yi yawa a wajen sannan da ya zo sai ya bi sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin hannu sai aka yi kaman ba a yi ba in an san mai ido ko kuma in ana zargin wani ne mai idan in ana zargin wani ne mai idan sai alkali ya umarce shi sai a kawo ruwa a cikin kwano fa yuhdar lahu ina a kawo mai makayi da ruwa a ciki fa yudkhil kaffahu fihi ya sanya tahin hannun shi a ciki ya wanke a cikin wannan ruwan fa ya tamadmad sannan kuma hallu ya kurkure bakin shi bai zubda a waje shi mai idan ya kurkure a cikin ruwa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa ya murji'u fil qada ya kurkure ya tofa a cikin wannan ruwan yana nan wa yaksul wajhahu sannan kuma hallo ya wanke fuskar shi duka a cikin wannan ruwan da aka kawo mai a cikin makayi summa yudhal yadahu al yusra sannan ya sanya hannun shi na hagun fa yusabbu ala rukbatayhi al yumna in ya sa hannun shi na hagun sai ya zuba ma kuma hallon da wannan hannun na shi na hagun ya zuba ma kafar shi ta gwiwar shi ta dama a cikin wannan ruwan sannan ya sa hannu hannun shi da dama ya zuba ma ƙafar shi ta hagun haka za mu sunna ta rasul sallallahu alaihi wasallam sun ma yufsil izarahu sannan a ce ya huta kayan shi ya sa cikin wannan ruwan ya wanke Allah ruwan da yana nan sai a ɗauko wannan ruwan wanda duka aka yi wannan abin da mai idan sai a zuba ma wanda idan ya kama a kan shi so ɗaya wannan ita ce karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya tabarra bi iznillah sai ya warke cikin ikon Allah ran anan abinda za a yi mulahaza shi malam ya ce in an san mai ido ko kuma hallo in ana shakka sai malam ya ce to a kiyaye wajen shakka kuma hallo ka a tara hutun a kiyaye wajen shakka ka a tara hutun don saboda kamar misali yau abu ya zama ruwan dare gama duniya daga ɗan wani ciwon ciki ya kama ka sai a ce ido ne daga wani ciwon kai ya kama sai a ce ido ne ba a tabbatar ba akwai alamomi wanda ake ganewa na wanda ido ya shafa wannan ana ji ba ana tambayin malamai malamai suna gaya shi yana a tabbatar da akwai alama ta wannan in an tabbatar sai a yi yadda shari'a ta ci sai ma yake cewa wasihru fi'lu kufrun fi'luhu la ilmuhu sai sihiri kuma kafirci ne aikata shi amma ba ilimin shi ba aikata shi ba ilimin shi ba min hahuna ya tafarraka hukumai to dan haka ho ya kamata kenan akwai bambanci sanin shi daban kuma hallo aiki da shi daban duk wanda ya aiki da shi ya kafirta dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi to hakika ya kafirta ga abin da aka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana satin sama kenan sai mu dasa a baiti na ɗari hudu da ɗaya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aci an fusana ta kawaha, wa zakiha an ta hairu man zakaha, an ta waliyuha mulaha, Allahumma ina nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, Allahumma ina nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك